بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha biyu ga watan rabi'un al'akhir shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar, bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin uku, wannan shine darasi na arba'in da biyu cikin jerin darussa daga littafin a ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Salih bin Ahmad Ashami ya tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin littafai mabambanta guda goma sha hudu Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar wannan malami a cikin al-maqsadul awwal wato manufa ta farko ta wannan littafi shine babukan aqida a inda yake mana karatu a cikin kitabul imani bil yawmil akhir wato babi babuka waɗanda ya kulla don bayani akan imani da tashin alkiyama a matsayin shi na ɗaya daga cikin rukunan imani muna daidai inda yake bayani akan sifatul janna wa bayanu ahliha wasafa labarin yadda siffa aljanna take da kuma bayani akan suwaye yan aljanna Allah ka samu cikin su zamu tashi a tarjama babi na goma inda yace babu awwalu zumratin tadkhulul janna babin da ke bayani akan suwaye tawagar farko waɗanda za su shiga aljanna malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari laylatal badri thumma alladhina yalunahum على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ثم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة اللنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم ستون زراعا في السماء وانا حديث الإمام البخاري ده مسلم يسكر ويتوشي daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna lalle farkon tawagar waɗanda za su shiga aljanna ala suratul kamari lailatul badri za a gansu da haske kaman hasken farin wata a daren da ya cika wato daren sha uku sha hudu da sha biyar malamai suka ce wai ta ina hasken yake me ma'ana hasken wasu na ganin hasken alola ɗin nan ne da aka ce gurran muhajjalina min atharil wudu to yawan sallar su yawan kyautata alolarsu yawan yin sallolinsu na farilla da na filfili don za mu zama juna hadisi da zai fada cewa daga cikin 'yan aljanna akwai waɗanda suke suna yawaita salloli kamar yadda ƙwar'ani ma ya bayyana ayoyi daban-daban sau da kawai suna ganin hasken ibadarsu ta sallah da alola ne wasu kuma suka ce a hasken fitilu ne da mala'iku ke raka su mala'ikun da za su raka su za su haskaka ko'ina kamar da ake haskaka maukibin wato duwani mutum mai alfarma ko duwata amarya mai daraja ko duwarin da ake wani taro muhimmi idan dare yi to za ka ga an haskaka fitilu wurin ya yi haske wannan hasken fitilun ne zai zama ya haskaka su kamar hasken farin wata ala'ayi halin ne za su kasance da wannan haske wadatacce sun mallazina ya lunahu sai kuma tawaga wadda ke biye da su wajen shiga aljanna tawaga wadda ke biye da su wajen falala su kuma ala ashaddi kaukabin hasken su kaman hasken mafi tsananin tauraro durriyin wanda ke tsananin haske fi sama'i a cikin sama idha'atan wajen haskensa la yabuluna wadannan aljanna ba sa yin fitsari ba sa kewayawa makewayi dan yin fitsari wala yataghawatuna ko ba sa yin bayan gari wala yatfiluna ba sa tofar da kaki ko miyau ko makamantansu wala yamtakhituna ba sa tofar da majina ba sa share majina ba sa mura ba sa mashashara ba sa hancinsu bai cika da majina babu tsufa babu komai annabi ya ce amshatuhumuz zahab abinda suke taje gashin su to da da kum ne na zinariya kum da suke taje kansu na zinariya ne warashhuhumul misku zuffa dake fita a jikin su za a ji ta tana kanshin almiski ne eh waɗannan waɗannan a ƙanshi nasu saboda kamar da zamu zo mu ji shine a madadin cikar ciki da abinci da yake juyewa ya zama bayan gari to su idan sun ci abinci sun ƙoshi to sai su ji zufa na fita mai ƙanshi daga jikinsu idan sun gama yin zufan sai su ji cikinsu ya koma yadda za su iya ƙara abinci na ce sai cikinsu ya koma kamar cikin horarren doki wato ba wai ya ji yunwa ba za su ji yunwa irin yunwa ta galabaita ba ne amma kuma za su ji ne suna da buƙatar su ƙara cin abinci za mu zo mu ji hadisin da zai bayyana haka a gaba kaɗan insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa majamiruhumul aluwa ko al'uluwa abin turaren su irin abin da ake saka turaren wuta to shine al'uluwa wannan uluwa sunan wani turaren wuta ne daga cikin turaren wuta mafi nagarta da daraja a duniya tun da kuma har yanzu in kai browsing zaka ga irin shi shi ake kira da al'alan juj wani turare ne ɗan ƙasar indiya udutib al'alan juj udutib wa azwajuhumul hurul ain matattakin da suke aure kuma sune waɗannan mata da ake ci musu al-hurul ain asalin al-hur a daga alhaura ne alhaura abinda ake nufi kuma da alhaura'u ita ce mace fara fara sal wata ke mai farin ido wurin fari da baki wurin baki wadda take da wani kwarjini da ka kalle ta zaka ji tsiga jikinka ta tashi zaka ji yar idan kai talaka ne mara arziki da kanin da ka samu da tafi karfinka sai dai ka ka haɗi miyau kai Allah isa sai da ake ce ma alhuru to kuma sai aka ce al'inu wato wanda take da tsananin wannan kyakkyawar siffa siffar ta riga ta yi tsanani wato iyakar mace da ɗan adam zai iya tunani kyakkyawa wanda zai so a ce ya mallake ta to irin ta ce mata aljanna Allah ya bada labarin su a suro a cikin alkur'ani cikin ayoyi mabambanta kamar faɗin Allah madauki saki a wahurun 'ain ka amsalin lu'lu'il maknun da kuma mata masu tsananin kyau kamar lu'lu'i wanda yake taskatacce al-lu'lu'il maknun suka ce shine al-lu'lu'ul abyad ar-ratib as-safil bahi lu'lu'u wanda yake fari lafiyayye babu datti ko ƙasa a jikinsa kuma wanda yake mai kwarjini da daraja to wannan mata tana da irin wannan irin wannan siffa kamar da Allah ya siffanta ta a wani wajen Allah yake cewa ka annahunnal yaqutu wal marjan su kaman yaqutu ne wajen safa'in su wajen nagartar su wal marjan kuma kaman murjani a wajen haske a wani wajen Allah yake cewa inna ansha'anahunna insha'a faj'alnahunna abkara lalle mun Allah ya ce lalle mun tsaya mun halicce su halitta ta musamman shine an sha'ana hunna isha'a Allah ya ce faj'alna hunna abkara ko muka sanya su kasance ga baki ɗayan su budurwai ne urban atraba waɗanda suke wato al'urub sune masu tsananin ƙaunar mazajen su mace kyakkyawa ko take tsananin son mijinta atraban kuma sawoyin juna ba wadda ta tsufa ba wadda ta riga ta shagide kowace ka kalle ta kamar ɗaya take urban atraba kaga a wani kuma Allah yake cewa lam yadmis hunna insun qablahum wala jan wani dan adam ko aljani bai taba taba su ba kafin waɗannan mazajen nasu a wani da Allah yake cewa fihinna khairatun hisan a cikin aljanna akwai wasu mata khairat jam'in khaira aka ce mace khaira ce abinda ake nufi wadda take da siffofin kyau a halittarta da kuma siffofin kyau a ɗabi'ata wato wadda take ga kyau kuma ga kyan hali ga nagarta a halitta ga nagarta a halaye wadda kaga ba kowace wasu take da irin wannan siffar ba wata na da halaye mai kyau amma kuma siffar dai sai a hankali Allah dai ya sa a gama lafiya wata kuma ga kyan amma kuma ba hali sai a dinga cewa kyan dan maciji mafi yawan mata masu kyau ba su cika irin halinsu bai cika isa nagartakkensu ba da wuya kaga an yi balansin mafi yawan mata kuma wanda suke ba su da kyau wanda an kalle su za a ga kamar dai kai waɗannan wannan ko dai namiji ma aka yi yayi ga ta nan dai haka dai maleji ce ko to za ga ita ce kuma hala take da kyan hali ko kyan kula da miji ko ƙarfin nagarta halaye akwai wani ma bincike da ake cewa mata marasa kyau sun fi kwakwalwa ni ba wannan ko is scientific ba wallahu alam zo da ka ganta haka a shagide kamar an zuba miya kuka akan tuwo za ga tafi kowa ba da hadda in chemistry ne ma tafi iyawa ina malaman islamiyya haka abin yake koya ni dai ban sani ba wallahi yana buƙatar scientific abin nan evidence kafin a tabbatar da wannan to amma su mata aljanna khairatun hisan wato wanda suka hada siffofin kyau na zahiri da na baɗin haka auna ji Allah yake cewa wala hum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun yan aljanna suna da mata tsarkaka shi ma wannan tsarkin zahiri da na baɗini tsarkin ba sa haila ba sa fitsari ba sa istihaba aljani baya buge su ba sa jin datti ba sa yin irin warin nan da mata suke idan ba su wanka ba ba sa warin kashi ba sa warin komai to kuma haka halayensu da tunaninsu shine ma'anan walahum fiha azwajun mutahhara tsarkakan mata a wani kuma Allah ya ce fihinna qasiratu tarfi a cikin aljanna akwai mata masu gintse ganinsu ba wanda yake ganinsu sai mazajensu babu wanda yake ganin sai mazajensu kuma suma ba sa kallon kowa sai mazajensu duk waɗannan matan an tanadar maka ne kai dan aljanna saboda ka taimaka ya kamata ka tsaya ka neme su alal inna silatan lahi ghaliya kayan Allah na da daraja da tsada kana sayar wannan matan hala a duniyar nan ba ka yi samun ta ba za ta yi maka wahala a duniyar nan ko da kudinka sai da rabonka ji su da fare ko ko kuma ka aura din kana ganin ta da kyau amma babu kirki ba ta da mutunci ko ta dinga maka gadarar cewa dan kenta ka aure ta ko kuma ba kai kadai ne mai santa ba kaga bata zama kasiratu tarfi ba kana santa yan social media ma suna santa tunda sun ga hotunan ta su ma suna ganin kai ta yi kyau ba ai kaga ba akwai matsala wannan a wani da Allah ya ce wa kawaiba atraba da kuma dan tsatsiya za a ce kenan koyayi mai kawa'ib ne wato wato ban san me suna abin da Hausa ban san kuma na irin abin da zai zama na saki baki ba a sakin baki a gon karatu ko ba haka ba yadda Qur'ani ya dan inkiyan na haka za a bar shi a inkiya wato mata wanda suke akwai capacity akwai halitta da kowa ya gani yana so sannan kuma atraban sawayin juna an ce kawa'ib sune waɗanda kirjinsu bai zube ba shekaru ba su musu yawa ba komai nasu tsabtsab komai ya zauna inda ya kamata duk wanda yake sayar wannan mata in ba ta samu maka a duniya ba to kama sallah kama azumi kama tauhidi kana ce sallar dare bin Allah bin na gaba bin iyaye kyautata ma marayu sadaka kyauta aikin alkhairi duka da kasan zaka yi kana ce ka ci gaba da yi don waɗannan in a duniya ka samu duk matan ma dan babu irin su waɗannan a duniya babu ma irinsu amma an kasa ma mata a duniya duk more matan da zaka yi ka bala'in more mata shine shekara biyar zuwa bakwai zaka ga ta canza ta haihu ta tsufa halayenta na asali sun bayyana gare ka asalin ɗabi'a ta bayyana gare ka sai dai zama hakuri kawai ku ci gaba da kiyayenku ka bala'in tsananin ma a ce duka a cikin jin daɗi ne bayan shekara ashirin ma sai ka kun zama kaman wa da kanwa har ma an yi wani bincike a abin nan a gender studies ne ko a me na manta fannin da aka yi binciken cewa sai kamannin kuma su zama daya kaga la ga duk mutumin da ya wuce shekara 15 da matar shi zaga in suka tsaya masu kaman a kamanni ma wa da kani saboda zama wuri daya da alakar saduwa da kuke yi halittar ku ta hade sai ga kun yi kama kaga ko kanwa kace wannan wanda bai sai ne dauka kanwa kace ko za ka gama bata damu da kai ba kawai baka damu da ita ba in za ta fita ma kawai za ta ce ni na wuce ce to sai kin dawo kana fa zauna a gida mata ka ce to mu mun fita so sai kin dawo sai san da ta gara ba kuma ta dawo da kuma da ta fita awa daya ka fara buga waya kina ina nan da nan fi ka an roba roba ka je ka dauko ta yanzu ko ta sai da za ta in ba ta da yadda za ta yi kuma ta ce ita ta jiyo wallahi wani sai ta fita tun safiya har zuwa yanzu bayan magariban nan bai neme ta ba saboda ba ta gidan ba ya fi jin sauki to ita ko wannan ta aljanna duk babu wannan matsalolin shagali ne kawai da sharholiya saboda ka tsaya ka nema ka samu wannan falala Allah ya sa mu samu annabi ya ce ala khalqi ana kuma karantawa ala khulqi ala khalqi rajulin wahid wato za a halicci mutane ‘yan aljanna a bisa irin ɗabi'a ko halittar mutum guda ala surati abihim adam kowane mutum a bisa irin halitta annabi adam garjeji sittuna zira'an fi sama dogo haka tsawon zira'i sittin kowane mutum haka za a mai da shi da wannan cikakkiyar halitta za mu zo mu cewa za a ba shi ƙarfi na buƙatar abinci ƙarfi na buƙatar abin sha ƙarfi na ɗa namiji ƙarfin mutum ɗari za a ba duk mutum ɗaya za mu zo mu ji a wata riwaya Allah ya samu dace to kaji wannan shine siffa yan aljanna masu shiga a karan farko malam yace babun yadkhulul jannata sab'una alfan ala suratul qamar masu shiga aljanna a bisa wannan kamanta a wannan kamannin su dubu saba'in ne wannan riwaya ita ma daga ainihin wato Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim yace qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji ma'aiki yana cewa yadkhulul jannata min ummati zumratun hum sab'una alfan wasu tarin al'umma za su shiga cikin aljanna cikin al'ummata su dubu saba'in tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badr kaga wannan riwaya ta karfafa magana cewa hasken alula ne cewa fuskokin su ne suke yin haske kamar yadda wata ke haske daren farin wata wa qala abu huraira abu huraira yake cewa fakama ukasha ibn mihsan al-asadi wani mutum mai suna ukasha ibn mihsan al-asadi Allah ya kara masa yadda ana cewa ukasha da shadda akan kafu ana kuma yi karanta a ce ukasha da tashili duk ana karantawa duka daidai ne wannan mutumin sunan shi abu mihsan Ukasha ibn Mihsan al-Asadi al-Badri yana daga cikin hulafa na Banu na Quraish ba ba Quraish bane amma yana da alƙawari shi da kabilarsa suna da alƙawari da Quraish na zaman lafiya na na taimakon juna yana daga cikin as-sabiqun al-awwalu farko farkon musulunta din yayi shahada a zamanin halifancin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin yaƙe-yaƙen ahlur ridda Tulaiha al-Asadi ɗaya daga cikin wanda suka yi ridda suka yi da'awa annabta shi ya kashe shi daga baya kuma Tulaiha din ya zo ya tuba ya musulunta to yasa wasu malamai suke ganin abin da yasa annabi ya ce mishi kai dan aljanna ne shine wannan shahadar da yi shi kuma wanda ya ce shi ma yana so annabi ya ce mishi a'a shi kuma ba shahada zai ba da haka wasu suka ce wannan falalar falalar shahidai ne kuma gani falalar shahidai ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa ukasha shahidi ne saboda haka ya ga mai cewa yana cikin masu wannan falalar da za su shiga aljanna da wannan hasken saboda haka hadisin na sauna hadisi ne mashahuri duk an san shi saboda ya zo da wata sigar magana da ta zama karin magana shine sabaqaka biha ukasha ya zama karin magana da ake amfani da shi don nuna cewa abu kaza da kake nema wane ya riga ka an riga an wuce wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ukasha yace ya tashi yace yarfa'u namiratan alaihi yana sabe wata wato babbar riga ko alkabba dake tare da shi faqala ya rasulullah ud'u allaha an yaj'alani minhum ka roƙa muna Allah ya sanya ni daga cikin waɗannan tawagar faƙala sai annabi ya ce Allahumma ja'alhu minhum ya Allah ka sanya shi daga cikinsu sun makama rajulun min al'ansar sai wani mutum kuma ya miƙe faƙala ya rasulallah ya manzan Allah ƙudu'ullaha an ya ja'alani minhum ni ma ka roƙa muna Allah ya sa ni cikinsu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaqaka bika biha ukasha to ukashe da ya riga ka wannan wannan ya zama daga cikin amsalin nabi sallallahu alaihi wasallam karin magana na azanci da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dai zuwa ga mutane wannan yana cewa wannan lambar 70 din nan ashe za a raba ta ne a cikin taron al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai mutanen zamani ɗaya kadai ba domin sahabbai da za su shiga su dukansu kenan kaga ga wani cikin sahabbai ga wani kuma annabi ya ce baya ciki ko mun gane wasu malamai suka ce annabi yayi haka ne saboda kada kowa ya ta cewa a sashi a sashi har ya zama na watakila akwai wani munafiki a wajen kuma shi ba da aljanna bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai so kuma ya mai tonan sirili a wajen wasu kuma suka ce a a wannan ya nuna wato iya abin da Allah ya sanar da shi kenan a daidai lokacin cewa wannan ukasha din shi a yi mashi addu'a amma kar a yi ma wani can daban almuhimmu dai a wannan falla ce ga Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu da kuma ire-iren shi cikin mutane waɗanda Allah zai ba su wannan falala Allah ka samu dace babun yadkhulul jannata 70 alfan bighairi hisabin har ila ga wani babi dake bayani akan cewa akwai wasu mutum 70 su kuma za su shiga aljanna ba tare da an musu lissafi ba babu lissafi akan su malam yace an imran wannan riwayar muslim ce an imran qala daga Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda yace qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace yadkhulul jannata min ummati 70000 bighairi hisabin mutane a cikin al'ummata mutum 70 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba qalu suka ce wa manhum ya rasulullah suwaye su qala yace humul ladina la yaktawuna sune waɗanda ba sa yin lalas wala yastarquna ba sa neman ai musu ruqya wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma akan ubangijin suke dogaro wannan siffofi ne na wasu mutane na musamman tare da cewa waɗannan abubuwan da aka ambata akwai abin da ya halasta amma sun bar shi saboda tsabar dogaro ga Allah saboda tsananin tawakkalinsu misali ya halasta mutum yayi alkayyu lalas idan mutum bai da lafiya lalas shine a saka karfe kamar tsinken tsire ne karfe ake yin shi za a saka shi a wutan makera ai ziga zigi sai yayi zafi sai a ciro shi sai a ja a ja a ja akan damtsan mutum layi uku nan layi uku can idan zazzabi yayi tsanani shine ake yin shi idan aka mutum wannan to ko ciwon ajali ne sai kaga ya ji sauki sai daga bai ajali ya kashe shi da can ana yin shi a makera amma yanzu ga yawanci an dena ana yi majakuna ana musu lamba da shi da dawakai da makamantansu to wannan hanya ce ta magani amma mummunan hanya da haka shari'a take kyamatta amma an halasta ga wanda ya gaya da bukata to sannan wala yastarquna ibn taymiya ya tattauna akan wannan gaba tattauna mai tsayi akan cewa abinda aka hana shi ne ba a hana mutum ya yi ruƙuya da kansa ba, da haka ba a ce walayar ƙuna ba, aka ce walayastar ƙuna, domin hatta manzo Allah sallallahu Alaihi Salama ya yi wa kansa ruƙuya, kuma tabbata nan sallallahu Alaihi Salama ɗaukaka shi tafi waɗannan siffofin. Annabawa bayan shi sun yi, sun nemi Allah ya musu, sauƙaƙa musu, kama annabi Ayyuba, idan rarraba wa annai masa ne shaitanu bin nusfin wa azab, haka da wasunsa. Wannan yana cewa ashe mutum yi wa kanshi ruƙuya da kansa baya cikin wannan lissafin an ƙara sinin da ta'u ne nuni zuwa ga cewa wanda zai nemi wani ya masa ya nemi wani ya masa addu'a a ruwa ko ya masa ruƙuya shi bai iya ba ko kuma shi yana ganin shi ba zai iya yi da kansa ba to wannan yana iya rage kusancinsa da Allah ta wannan fuskar sannan sai kuma ya ce wa ala rabbihim yatawakkalu ko dai zama wannan na ƙarshen fassarar waɗannan abubuwan guda biyu ne ba sa yin kayu ba sa yin ruqya suna dogaro da Allah ne idan Allah ya jarce su da cuta za su bar wannan cuta har sai ran da Allah madaukakin sarki ya kaddara su warke ba tare da yin wani attempt na magani ba to wannan tsananin tawakkali ke kawo haka mutum ya ƙi magani saboda yana so ladan shi na kafarar rashin lafiya yayi yawa sannan kuma ya bari Allah ne da kansa ya warkar da shi wannan nabi ran yake cewa idan maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya to Allah ne yake warkar da ni ba tare da amfani da wani magani ba ina fata mun gane wannan to waɗanda suke yin wannan za su samu wata falala ta musamman wajen shiga aljanna shine su ba za a yi musu hisabi ko hukuma ba ya zo a cikin wasu riwayoyi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal cewa za a ƙara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan wannan lamba har zuwa maimakon 70 har zuwa 120 babu man babun hadhihi al-ummatu nisfu ahlil janna babun da ke bayani akan cewa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune rabin yan aljanna Allah ka samu ciki wannan ma riwaya da zamu ji daga al-Imam al-Bukhari da Muslim a cikin as-sahihain an Abdullah ibn Mas'ud kala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi qubbatin sayyidina Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wata rumfa faƙada sai ce a tarbauna an ta kunu ruba a halin janna shin za ku so a ce ku ne ɗaya bisa hudun ‘yan aljanna ƙulna na'am muka ce ƙwarai koya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ce mu kaɗai al'umma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya bisa hudu sauran al'ummin duniya kuma gaba ɗaya su shiyarin uku bisa hudu kaga ai mun samu mai yawa sosai ko sannan sai annabi ya ƙara cewa a tardauna an ta kunu sulusa aljanna to da za a ce kuma an maida ku ɗaya bisa uku a ƙara muku ya kuke gani ƙulna na'am muka ce kwarai ko haka zai kyau ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ƙara cewa atardauna an takunu shatar ahlil janna to inda za a ƙara muku kuma a ce ku ne rabin ya aljanna fa al'ummata ƙulna na'am muka ce ya manzo Allah ai kuma wannan ƙarin daɗi ne wato annabi ya fara da sulusi da rubi'i ya koma sulusi ya koma nisfi don haka ya fi zama a cikin zukatansu don kuma haka ya nuna wato ƙarin falala da Allah ke ƙara musu don kuma haka ya nuna ƙarin bishara domin san da aka ce an baka dubu hamsin ka ji daɗi sai aka ce to kuma an ƙara maka hamsin ka sake jin daɗi aka ce an ƙara ƙara ma hamsin ka ji daɗi akan daɗi akan daɗi da za baka dubu ɗari hamsin a haɗe daɗi ɗaya kawai za ka ji to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana wannan da nuna wa al'umma yadda wato Allah yake yi mana alfarma wata kan wata so daga wannan bishara za ta ja mu ƙara gode wa Allah mu ma godiya akan godiya godiya akan godiya ina fata mun gane wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ce na rantse da Allah wanda raina ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahlil janna fata na shine a ce ku al'ummata ku ne rabbin ‘yan aljanna, wa zalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima, saboda ku aljanna babu mai shiga sai musulmi. To me ma'ana wannan, ku kuma al'umma ta ta al'umma za la za ku fi kowa yawan musulmi. Saboda dukkan al'ummomi sun ƙare gabaki ɗaya an sa iyayen musulmansu. Ku kuma daga zamanin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen duniya za a ci gaba da samun musulmi suna yawaita. Yanzu al'ummar musulmi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya daga sanda ya bar duniya zuwa yanzu babu shakka har kuma nan zuwa tashin alkiyama za su karu babu shakka za su kai yawan al'umma musulmi baki daya a taron alkiyama sauran annabawa su wasu sharin rabin al'umma musulmi din ko mun gane misalin wannan shine misalin mutumin da shi yanzu ya gama haihuwa ya haifi yaya uku ya gama haihuwa kuma bai da mata kai kuma kana da mata yanzu yayanka uku kuma tana haihuwa in aka kifa a shekara ashirin yayanka na sun kai wajen su sha takwas dole ka ninninka shi a yawan yaya kuma gani dole yayanka su fi nashi yawa to kaga kofofin samun addu'a ka sun fi nashi wanda yaya suke ma iyayensu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofofin samun karuwa al'umma shi sun fi na kowa yawa yanzu ba za ku mamaki ba jama'a wannan yakin da Isra'ila take kai wa Falastinawa ubangiji Allah ya kawo musu mafita yanzu wajen fiyar sati biyu ana ta musu lugude ta sama ta ƙasa an ma shiga ta ƙasa aka ce ko sannan an kashe yara an kashe mata lissafin gawawwaki yanzu ya kai wajen dubu takwas lissafin wanda suka ji rauni wajen mutum dubu saba'in likitoci ma da aka kashe an ce sun fi su ɗari likitoci da ma'aikatan jinya su ma da aka kashe su an rugurguza gari an hana a kai musu agaji an toshe ruwa da wuta da lantarki abinda isra'ila take so kawai shine so take kawai su tashi daga wurin nan ta gama mamaye iya nan gabaki daya sai kuma next time ta hari sauran wajajen irin addifal garbiya da gulan da makamantansu so suke sai sun dasa dai ƙasar isra'ila ta mamaye duka yankin falasɗinawa su sayin da za su wannan bala'i da ake ci kenan to ba wannan ne damuwarmu ba wannan mun san mun aje wurin da zamu magana akan shi Allah ya kawo mana mafita mu da su gaba daya to a cikin kasashen kafirai a turai din sai ana ta mamakin irin karfin zuciya da resistance su tare cewa al'umma duniya tana cikin rauni ta kasa musu komai muna nan gusa'un ka gusa isai muna jin tsoron ma mai magana a kansu don ka a tume mu da cewa muna son su da sarakunanmu da talakawanmu da malamanmu da jahilanmu sai wanda Allah ya tsare kowa ma akwai ma musulmai da suke jin haushin su ma suna ganin me yasa su suke wannan resistance to amma sai turawa suka dinga mamakin wai ta ina ne ƴan Palestine suke samun wannan karfin zuciya ina suke samun me ke sa suke da wannan resistance din sai suka kafa wani club cewa za su karanta alkurani su ga me ke ciki to zuwa jiya ake cewa wajen mutum 800 a cikin su musulunta a cikin yan wannan club din su kuma dalilin musulunta su shine mamakin yadda waɗannan masu rauni suke iya juriya ce to bari mu karanta littafin su mu ji ina suka samo wannan kokarin da wannan karfin zuciya to haka Allah ya musuluncin nan yana shiga cikin wata nakaba kuma sai Allah ya bude mishi wata kofa ta samun kari ka ki kaso mu da yanzu musulmai ba mu mishi hidimar da ya kamata mu mishi amma ci gaba da yaduwa yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya mishi alƙawarin duk inda hasken rana ke zuwa sai musulunci ya ji to daga nan ne za a samu al'ummar musulunci su zama rabi kai wata riwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi sahu rana alkiyama sahu dubu ɗari da ashirin za a yi wannan da ake cewa a sahun da za a yi na mutane na aljanu na mala'iku a ce duk wanda ya ga dama in ya isa ya gudu ko? Nisa za su an tamfi duniya ka ɓarin samati wal'adu fanfusu. To, sahun ‘yan aljanna kaɗai a wajen, annabi ya ce sahu ne guda dubu ɗari da ashirin, ya ce kuma a ciki sahu tamanin dukkan al'umma shi ne. Kaga 2 over 3 kenan. Ya ma an ma ƙara mashi 2 over 3 duka na al'umma shi ne. Sauran 40 shi ne da sauran al'ummomi. kuma in ka kalli wannan lissafin a cikin fiye da shekara 1400 kuma hala duniya ta ƙara shekara adadin wannan a gaba waye sani to yau haɗo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka babu mamaki a ranar lahira dan sun kai biyu bisa ukun yan aljanna Allah ka samu cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima wama antum fi ahli shirki illa ka sha'ratil bayda ku kuma idan aka kwatanta yawanku a cikin mushrikai to kamar silin gashi ne fari fi jildi sauril aswad a jikin bakin bujimi auka sha'arati sauda ko kuma kaman bakin gashi fi jildi sauril ahmar a jikin jan bujimi wato idan aka kwatanta yawan yan aljanna da yawan yan wuta da yawan yan wuta ya ninninka yawan yan aljanna Allah karka samu cikin yan wuta ka samu cikin yan aljanna babu ahalil ghuraf babun da ke bayani akan wasu ƴan aljanna da ake ce musu ahalul ghuraf masu dakuna ma'abuta dakuna ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu shi ma yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim ƴan aljanna su kansu suna kallon wasu ma'abuta dakuna waɗanda ke kan benayen da ke saman su za a tsaya ana ta kallon su a cikin aljanna ma ana ganin waɗannan kai na musamman ne kama ta tara aunal kaukabar durriyal ghabira kamar yadda kuke kallon farin tauraro wanda yake wucewa hasken shi ya ɗau idanu dole sai ka kalli shi irin yulan nan mai haske ta wuce wul dole ka juya ka kalla to haka ake kallon su fil ufuki a a sararin samaniya min al-mashriqi aw al-maghribi a gabas ko yamman samaniya litafaduli ma bainahum ana kallon su ne saboda fifikon da ke tsakanin su da sauran yan aljanna qalu ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghayruhum amma dai waɗannan gidajen to sai dai in gidan ku annabawa wanda ba wanda ya isa ya kai matsayinsu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala bala nabi yace ba haka abu yake ba tabbas 'yan aljanna suna da gidaje sama ma da waɗannan annabawa ai amin suna da gidaje sama da waɗannan amma wannan gidajen nake ba ku labari wasu gidaje ne daban wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina ke hannunsa rijalun amanu billahi wa saddaqul mursali masu waɗannan gidajen wasu mazaje ne muminai da suka yi imani da Allah kuma suka gazgata annabawa wato wanda suke da cikakken imani suke da kuma cikakkiyar gazgatawa ga abin da annabawa suka zo da shi yanzu wannan hadisin kun ga jama'a ya hada bayani akan abubuwan nan guda uku da muka ambata cewa dukkanin annabawa su yi magana akan shi tabbatar da lahira matsayin imani da Allah da gasgata manzanni karka sake zama duk matsalaka karka sake ka samu matsala da waɗannan abubuwa duk abin da aka ce maka annabi ya faɗa ka gasgata karka yi wasa a maganarka da zuciyarka da aikinka a tabbata ka gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan karka yi wasa da imaninka ka alkinta shi sannan kuma karka yi wasa da batun tuna lahira yanzu ji irin yawan hadisan da suke labarin lahira kuma duk in annabi zai faɗa sai ka ji sai ya rantsi saboda tsananin gaskiyar da ke ciki ba a tambaye shi bashin gaskiya ba ba amma kaji yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi wallazi nafsi biyadi saboda al'amari ne ba wasa bane shi sa Allah yake cewa innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun wallahi gaskiya ce kamar yadda kuke magana din nan kowa in yana magana ya san muryar shi muryar shi ce baya shakka game da ita ko to wallahi haka kiyama take gaskiya jama'a malai sake cewa annabi ana abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala la da amr dan asi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ghurfatan a aljanna akwai wani daki yura zahiruha min batiniha dakin transparent ne ana ganin wajen shi daga ciki wa batinuha min zahiriha ana ganin ciki daga waje faƙala abu musal ash'ari sai abu musa ya ce liman hiya ya rasulallah ya manza Allah wannan ɗakuna na suwaye ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman alanal kalama wa at'ama ta'ama wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyam nabi ya ce liman alanal kalam wannan ɗaki na waɗanda suke tausasa magana masu yin magana da taushi ga mutane kamar da Allah yake bada labari wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama masu fadan magana wanda suka iya mudara suka iya magana da mai fushi suka iya magana da abokin gaba suka iya magana da manya suka iya magana da sirkai suka iya magana da malamai suka iya magana da duk wani mai daraja za su bashi darajar da Allah ya bashi ba su san zagi ba ba su san cin mutunci ba ba su san raini ba ba su san ashariya ba ba su san ƙarya ba ba su san gulma ba ba su san sakin baki ba dole na cikin wa'alanal kalama a riwaya imamu turmizi ya ce liman alamal kalama wa'adama siyama ya ƙara da wanda ya doge wun azumi a wani riwaya kuma wata ba a siyama sai aka ce to wannan ya nufin azumin nan ba na ramadana kadai ba azumin ramadana bayan shi kai sittu shawwal bayan shi kai abin nan kwanakin muharram bayan shi kai arafa bayan shi kai kwanakin farkon zulhijja kai litinin kai alhamis kai surar shari kai kwanakin hasken wata kai yau kai gobe ka yawaita azumi shine adama siyam ko taba'a siyam yawaita azumi domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumi rana ɗaya dan Allah Allah zai nisanta fuskarsa daga wuta tafiyar shekara 70 a riwaya yace anan kuma sai sai ambata yace wa at'amat ta'am to bayan wancan wato abin nan iya magana fadin magana mai dadi zama mutumin kirki a wajen zancenka ba ƙarya ba cin mutunci ba fasikanci ba sokanci ba rashin darasta mutane sai kuma wa at'amat ta'ama ya kaga a wancan zancen a cikin shi akwai wallabi na idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu da irin wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma tutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura da ire-iren su da yawa yawaita ciyarwa tun daga ciyar da iyalinka ciyar da talakawa marayu makwabta iyaye masu azumi waɗanda suka zo bakunta wurinka wato ya zama duk inda ka samu chance na ka ba mutane abinci kana ba su da an ce allazi wahido ka ɗauka ka bayar da an ce iya ko ɗan ƙanzo ki ɗauka ki bayar da zaran kana ci abinci ko a hotel ko a gida ko a restaurant ka ga wani almajiri kamar gawa ya yi shuru sai ka ɗauka ka bashi ba sai ka rage ba sai ka raba ka datsa ka zuba mai wa at'amat ta'ama ina daga cikin al'adu da suka yi karanci a cikinmu sun yi karanci al'adun ciyarwa ka je wasu kasashe da yadda suke kulawa da su ciyar da mutane ba da azumi ba ba inda za ka yi kajon masalacin da ana raba kunu ko kosai balantana shinkafa da ta zama sai wani da wani balantana wani abu makamancinta amma azumi ko yayin da za ka dan samu ba laifi ko da dai wani zobo ne haka mai kama da fitsarin abin nan doki za ka samu kana sha kana kana jin abin nan gancin shi to abu na biyu kenan ciyarwa it'am ga iyalanka da waɗanda ba iyalanka ba abu na uku annabi yace wa bata lillahi qa'iman ya kwana ga Allah a tsaye yana ta sallah wannasu niyam niyam jam'u na'im ne wato mutane su kuma ba sa yi wannan annasu anan ai galibuhum galibuhum mafi yawan mutane ba sa sallar dare to kuma kinaya ne akan ba sa sallah ba wai sai dole suna bacci ba ko da basu bacci ba a ce suna ta buki ko suna ta chatting ko suna ta kallon Netflix ake ce mishi wanda ake yi din yanzu ko Netflix yanzu shi ake yi an daina yayin YouTube wani wuri ake kallon fina-finai din nan ko kuma suna ta sa ta karatun boko suna ta TGB a azuzuwa a cikin universities duk dai wannan ba aikin Allah suke ba kai kuma ka je kai ta sallah to wannan hanyar shiga aljanna ce kuma ka shiga aljanna ma za ka samu matsayi na musamman sallar dare jama'a da kuke ganin ta ba wasa bace jama'a eh ba wasa bace Allah ya yabi ma sallar dare a cikin alqur'ani da, da hadisai tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun da Allah yace fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum kaga hada sufufin tatajafa junubu shine sallar dare sannan wa mimma razaqnahum yunfiquna shine it'am ko mun gane Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wanda ya san abin da Allah ya boye musu hatta mala'iku da aka shiga da su aljanna ba su ga wannan abubuwan ba wato wani wani katangaggen abin nan ne section ne aljanna wanda kawai nasu ne jazan bi makanu ya amalu da ka kai kokari ka saba da sallar dare musamman makaranta alqur'ani in baka sallar dare to me amfanin ka kenan me amfanin kasancewa ka makaranta alqur'ani ai ba karamin saba lamba bane a ce kana makaranci kuma kwanta tun karfe 9 nauman subata sai an kira sallah na biyu sanan zaka miƙe da kyar kai ba amarya ba kai ba ma'aikacin faskare ba kai ba tsohon direba ba me kan dogon bacci a wannan sune suke dogon bacci ka je kai kai nurse ne ka je kai abin nan call ka dawo kai bacci ko kai direba ne kai dogon lamba daga Maiduguri zuwa Fatakwal dole kai bacci ko kuma kai ango ne kana rungume da Amerika dole kai bacci amma haka nan kawai kai miskini da kai ga Qur'ani kuma kai ta bacci baka jin firgici ya kamata in kana bacci ka dinga jin kamar kwarkwata tana cizon ka ka dinga ka dinga fusga kana tashi to amma yanzu haka mutane suke sai in musabaka ta zo shine suke karatu su ko magabata alaka su da alqur'ani wata alaka ce boyayya tsakaninsu da Allah ba ma sa so a sani Allah suke so kawai recognizing alaƙa su da alƙur'ani mu ko yanzu kowa so yake duniya ta sani ya iya alƙur'ani ƴaƴan shi sun iya shi babban masani ne da haka wani musaffan ma sai an saka ta live aiki ana ana nuna ta ita ma kamar karatu kai shedan ya ya koya mana iya shege iri iri jama'a a zamanin nan fa wallahi tallahi da shedan da waɗannan hanyoyin sadarwar su su, su Facebook na ba karaman fitina saka kawo cikin mutane sai dai Allah dai kawai ya fi mana Allah ya kyauta to gaji jama'a kamar da muka ambata da inna silatallahi ghaliya kayan siyarwar Allah shine aljanna inna allaha yashtara minal mu'minina anfusahum me Allah yake siya yake siya yake bayarwa in ya siyar bi anna lahumul janna to aljanna tana da tsada sai an tashi an yayi kar ka dinga gida kai kamar kadangare kana jin hadisai ka tashi ka je ka cigaba da abin da ka saba yawwa Allah ya kyauta malai sake cewa tasbihu ahlil janna babu tasbihu ahlil janna bayani akan cewa ƴan aljanna suna tasbihi an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna ɗan aljanna suna ci suna sha wala yataghawwatuna amma ba sa yin bayan gari wala yamtakhituna ba sa face majina wala yabuluna ba sa yin bawali walakin ta'amuhum zaka jusha'un annabi yace wannan abincin nasu abinci ne wanda yake yake cika uwar hanji amma da an yi numfashi sai a ji kamar ba a ci ba yau ga kai wani ka ta cika numfashin ma sai gagara in ka rufe tsowa kwalsa ta tashi ko kuma in baka saba ciro na abincin ba kafin gari ya waye cikin kaya birkice sai kuma neman falajin to su ko idan suka ci suka ci sai dai su ji sun yi numfashi sai cikin ya kwanta kawai sai tunin annabi ya ce ka rashin miski sannan sai su fara yin kuma zufa kaman wato ƙanshin turaren almiski yulhamuna tasbiha walhamda sai Allah ya kimsa musu tasbihi da godewa Allah kama yulhamuna nafasa kamar da ake kimsa musu numfashi kamar da kasan kana yin numfashi automatically ba sai kayi wani yunkuri ba kake numfashi to haka ba sai sai wani yunkuri ba kawai za su sa tasbihi asalin wannan hadisin ya zo ne a nan a takaice amma yadda hadisi yake kamar yadda yake cikin littafin sunan kubra ta imamun nasa'i da mujamu tabarani al-kabir da littafin ainihin wato hadisu al-muntakhab min hadisi abd ibn humayd da wasu wurare shine wani ba yahude ne irin masu kawo shubuhan nan yazo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da tambaya nabi ce tambayar ka yace wai kai baban kasumu kai ne kake cewa wai a cikin aljanna akwai ci akwai sha annabi yace kware kuwa yayi irin wannan jawabin da yake a nan yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi inna ahdahum yace na rantse muku da Allah wanda ran annabi Muhammad ke hannun shi inna ahdahum daya daga cikin ɗan aljanna la yu'ta quwwatan mi'ata nafsin za a bashi karfin mazaje 100 fil mat'ami wal mashrabi wal jima'i za ba mutum bukataccen abinci na mutum 100 kama abincin mutum 100 kenan kama plate 100 kenan za a ce sannan bukatar abin sha kamar na mutum ɗari shi ma kamar filet ɗari kenan ko ko kuma a ce kamar kwalba ɗari ta zoɓo misali sannan da bukatar namiji zuwa ga mace bukatar namiji ɗari haka za a ba mutum mutum ɗaya saboda kawai ya raƙashe iya san ran shi ta nake kuma duk mutum ba abin da ke da ya wuce wannan ya ci ya sha ya jima'i tattalinsu ciki da baye ko in ji aliyu na mangi duk ɗan adam wannan shi ne ƙudurwacin daɗin ɗan adam ba abin da ɗan adam yake so Allah ya ci ya sha kuma ya zama yana da abokiyar kwanciya matarsa irin wanda yake so to ko yana da buƙatar abinci idan cikin a ƙoshe ba aga babu babu daɗi kama a ce ka zo talaka ka zo wata walima muhimmiya a ta kawo abincin ƙanshi ya ishe ka da ka fara ci ɗaya biyu ka ƙoshi sai dai kai ta ƙwafa gashi bayan da zaka ka fita da abincin nan kyamarori ko ina da masu ɗauka live kada sai da zaka yi kai ba ka sa naman kaza aljihu ba idan ka taɓa ci ranar wannan akwai akwai ban takeici ga abinci mai kyau cikin ka ya cika da ka ɗauki irin wannan shi abincin da suke bayarwa kana kwalkwala gas ɗin ya cika ma ciki kada sai da zaka yi za kuma duk san ka da mace idan baka da ƙarfin sha'awar da za ka gamsa da ita ai ka zama ka zama sori a gabanta nan da nan za ta raina ka gari na wayewa ta jeho maka da magana iri daban-daban ta dinga cewa ai ni da kawata ma nake kwana a ce me ake da namiji wanda sai dai ta bacci kafin ka ankara ta kai ka labarin yan please hide my id labarin ka yabi ko ina a duniya cewa kai kai ragon maza ne to kaga babu wani amfani a gurin in Allah bai mata gamdakatar ya taimaka mata ba ya tsare ta tana iya shiga duk wani mummunan yanayi tun daga sabawa miji ta zama nashiza wanda zai kai ta wuta ko ta zama yan madugo zai kai ta wuta ko ta zama mazinaciya tana da kwarto zai kai ta wuta ko ta zama yan shaye-shaye duk mata suna yin shiga cikin wannan a sanadiyar rashin samun gamsuwa a wuri ko ta zama mai tona asirin mijinta duk wanda zai kai ta wuta kuma duk mai ja rashin kokarinka shikenan ka je kai ne ka bi babalawo ka bai wane ne sunan shi a baka wancan ka sha duk ka bata hantarka a banza ba kai karfin ba saboda Allah yana son ɗan adana su samu ni'ima sai a baka ƙarfin namiji ɗari abinda namiji ɗari za su iya yi ma mace to haka za ka yi kai kaɗai haka ko ai kuma ya yi kyau ko ko ba haka ba sadai suna sayar wannan katin to sai annabi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan bayu da yake cewa yace to ai ko duk mutumin da zai ci ya sha irin haka wallahi dole ya buƙaci banɗaki kai kuma ka ce Allah ba a kashi ba a fitsari ya kake so wato yana so ya kawo shubha ko mun gane ka ce za a ci a sha annabi ya ce eh yace to kuma ka ce an ci an sha babu bayan gari annabi ya ce kware kuwa haka na ce to me ya hujjar ka annabi ya ce hajatuhum buƙatar su ga banɗaki arako wani zufa ne ya guddo min juludihim ko ya fidu a wata riwaya wanda yake fitowa daga jikin fatarsu annabi ya ce mislul misk yana da ƙanshi kamar almiski annabi ya ce fa'iza kharaja idan ya fita shi kenan asbahat butunuhum qaddumirat sai cikinsu ya zama kama an kwanɗare kama an yi ma doki horo azan doki ana masa horo ana so a je yaƙi da shi sai a kwanaki ba a bashi abinci wataƙila ba shi abinci sau ɗaya a kwana biyar sai zama za ka ga bai yawan bayan gari kuma sai ya saba da yunwa saboda idan an je yaƙi za a wuna a kwana a wuna a kwana ana tafiya ba tsaya an ci abinci ba to ba zai gaji ba ba zai yi ragwantaka ba kuma ba za a ga yunwa tare da shi ba a can nake sojoji ma ana musu yin wannan a nan NDA ana musu yin wannan horon yana da gaskiya ba da ake kawo musu na endurance za su kwanan su wuni su kwanan su wuni sai a ba mutum wata ɗan robar ruwa haka 25 liters ai 25 me ake ce mata cl kawai a ce ya sha iya ruwan da za a ba shi kenan sai kuma gobawar haka tun yana kuka hawayen shi su bushe tun yana kuka yana kiran baban shi cewa zai gudu har ya saba to da haka yin wannan zai iya kwana bakwai bai ci komai ba kuma ba wai da ji yunwa ne irin yunwa da ulsa ta kama shi ba to shine asalin hadisin haka ya zo asalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna za su sha su koshi amma babu kashi babu gyatsa babu fitsari babu lalacewa ciki babu gudawa babu magwas duk babu wannan abin da ka sani wanda yake faruwa babu ulcer to ya suke su ƙara buƙatuwa zuwa ga abinci shi da zarar mutum ya zauna sai ya ji yana zuffa kaga kuma zuba ta domin shi ne a matsayin irin wani annashuwa da nishaɗi maimakon kuma idan ya yi zufa ya yi warin dattin balaga sai kuma a ji ƙanshi na tashi sai ƙanshi ya tashi kuma in ya gama zufan sai ya sake jin kwaɗayin cin wani abinci jama'a aljanna akwai shagali fa Allah ubangiji ka bamu za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah